العالمين والصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين وبعد السلام الله عليكم ورحمته تعالى وبركاته سلموا لسلطوا والمكسي من سلس البركاته da muke karatu a wannan kofar fada mai girman daraja a kuma wannan babban masallaci namu a wannan gari namu mai tarin albarka a cikin wannan littafi na babban malami ashad muhammad ibn abdulwahab ta gamba da kullahu bi rahmatu a satin da ya wuce mun dako magana inda malam yake magana akan menene ibada kuma waɗanne ne misalai da akan iya bayar akan abin da ake kira ibada malai mana bayani akan menene ibada sannan yake kawo mana kuma misalai na ibadoji ibada kamar yadda kuka sani ita ce abin da aka halicci ɗan adam da aljani domin ta kuma sannan shi ne aikin da mutum zai yi domin ya samu lada ranar tashin kiyama kuma Allah ya tsiratar da shi daga azaba to mala ya kwararo mana bayani akan misalan ibada na amsai kamar misali na kusa وأنواع العبادة التي أمر الله بها في الإسلام
والخشوع والخشية والإنابة والاستعانة والاستعانة والاستغاثة نعم
والصبر والحكم وغير ذلك من العبادة التي أنار الله بها كل من شاء تعالى والدليل قوله تعالى وأما المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا الشرك
نعم شكرا فمن ترك منها شيئا بغير ذلك فهو مسلم كافر والدليل قوله تعالى ومن يدعو مع الله الها اخر لا برهان له فيه فانما حسابه عند ربه انه لا يفلح الكافرون الحديث الدعاء وفق العباده والدليل قوله تعالى وقال ربكم ادعوني استجب لكم ان الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخلين
نعم malam anan yake mana bayani akan wato nau'ikan ibada ita wannan ibada malam ya lissafa mana a karan farko ababai guda uku maratibul islam na farko ya ce al'islam mun riga mun yi sharhi a kansa na biyu ce al'iman shi ma mun yi sharhi a kansa wal ihsan da kuma ihsani sai malam ya sake cewa wa minhu yana daga cikin abin da ake kira ibada abin da ba a yi ma kowa sai Allah ta'ala shine addu'a shine abin da muka yi dogon sharhi satin da ya wuce a kai wato addu'a tana daga cikin nau'in ibada wanda duk wanda ya karkatar da ita zuwa ga wani sai a ɗauke shi cewa ya yi bankwana da musulunci sai alkhaufu shi ne tsoro malin yake cewa sai arraja shi ne fata sannan attawakul shi ne dogaro sannan sai arragaba kwaɗayi daga nan sai arrahaba horo da firgici da razani walkushu'u da tsoro wanda yake lullute da girmamawa walkashiya da kuma tsoron Allah har yanzu wal'inaba da mai da al'amari zuwa ga Allah wal'isti'ana da ainihin neman tsari wal istighatha da neman agaji wal istighasatu wal isti'aza da neman tsari al isti'ana wato neman taimako sai al isti'aza wato neman tsari sai al istighasa shine neman agaji wal zibh da ainihin yanka wal nazr da bakance wa gairi zalika da wani wannan min anwa'il ibada na daga kalolin ibadoji allati amara Allah biha wanda Allah ta'ala ya umurni da ita kulluha lillah dukkan waɗannan ibadoji ga Allah ne kawai ake yin su والدليل قوله تعالى بل يتي دليل هكا شيني فدن الله تعالى وأن المساجد لله للي حقيقة مسلاتية ولا لن إبادة يمن توكي المساجد بمعنى واتو ولا لن إبادة أماكن الإبادات وسمع لميكم سكا مصر cewa almasajid gaɓoɓi waɗanda ake rusunawa guda bakwai dukkaninsu waɗannan in ka ɗauke su a matsayin wuraren ibada to baki ɗaya na Allah ne balata da umar Allah ya ahadan ba a bautata ma wani tare da Allah a wuraren ibada in kuma ka ɗauke shi gabbai guda bakwai waɗanda ake sujada da su to waɗannan gaɓoɓi guda bakwai dukkaninsu ga Allah ne kawai ake lankwasa su da sunan ibada zuwa gare shi shi kadai ba a haɗa wani tare da shi a cikinsu mala yake cewa Allah ta'ala yake cewa wa annal masajida lillahi fala tad'u ma Allah ahadan sai mala yace Allah malan yace faman sarafa minha shay'an wanda duk ya karkatar da wani abu daga cikin wannan nau'ikan ibadar da gairillahi yayi su zuwa ga wani wanda ba Allah ba fahuwa mushrikun to wannan ya zanto mai tarayya da Allah kafir kuma ya fita daga cikin musulunci kaula san ya haukar da والدليل قوله تعالى ما yace dalilin da yasa ya fada haka cewa kaula san ya haukar sa don Allah ta'ala yace wa man yad'u ma Allah ilahan akhar dukkan wanda ya bautata ma Allah tare da wani abun bauta na daban la burhana lahu to sani baya da wata hujja akan wannan bautar da yana bautata mu Allah kuma yana neman agaji ga aljani yana bauta Allah kuma yana neman agaji ga na kabari yana bauta Allah yana neman tsari zuwa daga shedan wato yana neman tsari a tsare shi daga wani abin da yake jin tsoro a madadin ya koma zuwa ga Allah sai koma zuwa ga aljani to sani baya da wata hujja akan wannan shine la burhana lahu bi baya da wata hujja a bisa wannan abin da ya aikata fa inna ma hisabuhu inda rabbih kuma sakamakon sa yana ga ubangijinsa innahu yadda al'amarin Allah yake kuwa lalle shi Allah la yuflihul kafirun da dai baya rabotar da mutane waɗanda suke kafirai kaga ƙarshen ayar ya ce innahu la ya kuliful kafirun lalle hakika ubangiji baya rabautar da mutane waɗanda suke kafirai wabil hadith a cikin hadisi manzallah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yake cewa addu'a mukhul ibada in an ce addu'a to ana nufin ita ce tsororuwar ibada in an ce addu'a kamar yadda muka yi bayani satin da ya wuce ko dai zanto addu'a o ibada shine wanda muke kamar sallah kamar azumi kamar zakka kamar haji duk wannan ana kiran su addu'a ko kuma ya zanto addu'a mas'ala irin me wanda zaka daga hannu kana neman taimako ko kana neman tsari ko kana neman agaji to da waccan guda ɗayan da wannan ɗin ma duka ba wanda ake mawa in ba Allah ba dukkan abin da ka san ba wanda zai iya yi sai Allah to idan ka karkatar da shi zuwa ga wani sai a ce ka yi shirka ina fata kuna fahimta wadalilu qauluhu ta'ala mana yake cewa dalilin da yasa aka ce addu'a ibada ce saboda Allah ya ce wa qala rabbukum du'uni ubangijinku yace ud'uni ku roke ni astajib lakum in an samu ku addu'a wato duk wanda ya kira ya Allah Allah ya alƙawari zai ansa masa kiransa shine astajib lakum sai in an samu ku in kun kira ni zan an samu ku a suratul baqara yace in bayina sun tambaye ka ina nake kace ina nan a kusa ina ansa kiran dukkan mai kira lokacin da ya kiraye ni anan yace ud'uni astajib lakum ku roƙe ni ni kuma in an samu ku innal ladina yastakbiruna an ibadati lallai waɗanda suke girman kai gabarin bautata ma Allah gabarin roƙon Allah sai su koma su roƙi aljani gabarin roƙon Allah sai su roƙi waliyi na kabari Allah ta'ala ce sai dukulu na jahannama dakhirin da sannu za su shiga cikin wutar jahannama suna kaskantattu wulakantattu waɗannan su ne misalai da malam ya kawo a cikin littafi ba wai don su ne kawai ibada ba amma ya kawo su ne saboda ɓangarorin da aka fi samun mutane ƙafafuwansu sun zame sun auka ga shirka ba tare da sun sani ba galibi a cikin waɗannan al'amuran ne ko dai ɓangaren addu'a ko ɓangaren neman taimako ko ɓangaren abin da ya shafi neman agaji ko ɓangaren abin da ya shafi neman tsari ko kuma annazar bakance. waɗannan abaiban guda biyar su ne ‘yan adam suka fi faɗawa da sauri a cikin shirka idan kuka duba a yanzu da yawa maimakon su roƙi Allah sai suke roƙon wani wanda ba Allah maimakon mutum in ya zo ya samu matsala ya ce ya Allah sai ya kira wani wannan wani da ya kira a irin wannan lokacin baya da ikon ya iya yi masa magani to a nan gurin shirka ta zo domin in ka fada cikin matsala ko mota ta zo za ta fadi ko kuma kana cikin hatsari a cikin kogi ko kuma ka yi tuntube ko kuma wani abu ya fado ma ko ka hango wani abin razani da tsoro abin da kake so a baka kariya da tsaro ga wannan abin da kake fuskanta na hatsari to wanda ke iya yin wannan aiki shine Allah dan me neman agaji ne cikin cikin abin da yake ba mai ikon ya kautar da wannan abin in ba Allah ba kai kuma sai ka kira wani to sai a ce ka hada wani da Allah tare da Allah a cikin bauta haka abin da ya shafi neman taimako mutum yana gaggauce da ya nemi taimako cikin wani abu da ke damunsa sai ya nemi taimako zuwa ga wani cikin abin da ba wanda zai iya yi sai Allah to sai a ce ya yi tarayya da Allah saboda ubangiji ne kawai ake neman taimako zuwa gare shi shi yasa muke faɗa kullum muke cewa iyaka na abudu wa iyaka nasta'i iyaka na abudu kai kadai muke bauta tamuwa wa iyaka kuma kai kadai nasta'inu muke neman muke neman tsarin kai kadai nasta'inu muke neman taimakonka yayin da ka karkatar da shi zuwa ga wani sai a ce baka bautata baka kaɗai ta Allah ba ka ɗauki haƙƙin Allah ka baiwa wani shi kenan sai a ce shirka ta ina fata muna fahimta haka abin da ya shafi wato neman agaji neman tsari a yau mutane da yawa za ka ga suna neman tsari wani idan ya tashi neman tsari laya zai ɗaura zuwa zai a bashi laya wani kuma guru zai ɗaura wani kambu zai ɗauka ko da yake duk zamani ma duka yanzu yana challenging ɗin waɗannan abubuwan ba sai ka karanta aya da hadisi ba daga kaga mutum da kambu yanzu ko guru zo su sai ka gane masa dariya an sai kawai watakila ko daga ƙauye wani kuma mota ce yake da ita to amma yana son ya nemi tsari sai je sai a rubuta masa laya katuwa sai a rubuta baki goma maganin abu goma ko wasa ya kafi ka humullah wani kuma bangonsa ne zai faɗi sai je a rubuta masa haka wani maganin ɓarawo ne zai je a yi masa laya a rubuta wannan yi kenan sai a bayan sa a ƙofar gida a kawo kan rago na layya a malkaya a jiki a ce duk tsari ka ji kanka wato ƙahon rago ba kahon bai kare ragon daga mutuwa ba amma kai yanzu kana sai ya kare ka daga mai ya kare ka daga barawo to kaga a nan wajejen ne mutane da yawa kafafuwansu suke zamewa idan ka ɗauki 'yan siyasa yanzu daga abin da suke neman tsari in suna tsoro za a ga wani ya je an masa mai an masa laya ɓata wani kuma ai masa kaula bara wani kuma ai masa wato ainihin irin abin da yake ushashatau wato wai duk abin da ake yi in dai na hadari ne sai bayan ka tabi ko bayan ka wuce sai ta rubuta musu wasu abubuwa ana ba su sai a cire su daga Allah wanda shi ne ke ba da tsaro shi yasa Allah ta'ala a farkon littafin sai ce in za a karanta alkur'ani a nemi tsarin Allah a'udhu billahi minash shaitanir rajim wa idza qara'ta alqur'ana fasta'iz billahi minash shaitanir rajim wa imma yanzaghannaka minash shaitani nazghun fasta'iz billah kaga Allah shike ba da tsari da kariya amma inda ka je wajen wani aljani ne ko boka ne ko mala'ika ne ko sunan annabi ka kira ko sunan wa ka kira to sai a ce ka hai tarayya da Allah a cikin abin da yake haƙƙi ne na Allah shi ke nan sai a ce abin da ka aikata sunansa shirka kai ba za a ce maka mushirki eh za a ce ka maka mushirka daga lokacin da aka karantar da kai cewa wannan abin haƙƙi ne na Allah kuma zuwa gare shi ne kawai ake miƙa shi kai sai ka ƙiyarda ita ku dai yan izala duk kun zo kun cire mutane yi irin su guru da kaudabara da waye da waye duk kun ce kar a yi yi kenan a zauna ya mu bai daba abinda iyayenmu suke yi sai shi kenan sai a ce shi kenan kalmar shirka ta tabbata kanka yanzu ana bukata kai da nuyin din kalmacin shahadar ka maimaita kalmar shahadar ina fata ana fahimta ko kuma abin da ya shafi al-istighatha al'istigafa shi ne neman agaji a can an ce al'istigaza neman tsari a baka tsaro da kariya na nan al'istigafa a tsamo ka ka riga ka shiga cikin bala'in gobara ce ta tashi a cikin ɗaki ko ina ka rufe ka rasa ta inda za ka fita wa kake neman ya agaje ka shine Allah don watakila in ka yi ihu ma da daddare ba wanda zai yi ko kuma mota ce take tangal-tangal yanzu gashi taya ta fashi ta shiga jeji a nan ba wanda zai iya yi maka maganin komai sai Allah to Allah kawai ake bukata a nan ka kira in ka kira wani wanda ba Allah ba sai ya ce to kai tarayya da Allah a cikin mota ina fata kuna fahimta shine a ƙarshe malam yace duk wanda ya kautar da wani abu daga nan akwai azzabe wal nazar azzabe yanka yanka zuwa ga Allah ne kawai ake yi manufar yankan ake dubawa dan wa aka yi yankan shi yasa Allah ta'ala ya gaya ma annabin sa yace ka ce inna salati wa nuski wa mahayi wa mamati lillahi rabbil alamin la sharika lahu wa bidhalika umirtu wa ana awwalul muslimin ina fata ana fahimta shi yasa Allah kuma yace falli li rabbika wanhar ka yi talla zuwa ga ubangijinka sannan ka soke abin sokewarka kaga kenan ashe yanka ana yin sa don Allah to yayin da ka je ka nemi agaji wajen boka sai ya ce ka kawo ainihin bakar kaza ko ka kawo taure baki ko ka kawo kaza irin fingi-fingi kazar tsafi ce ai sai irin wannan kazar za ta yi daga an ayyana abun yanka aka ce ai addu'a ba za ta ci ba ko roƙon Allah ba zai ci ba sai an samu dabba mai kama kaza mai kama kaza to shikenan shirka ta zo aljani ne ya bada wannan sharadin ko dai aljani ne ya bada wannan sharadin ko kuma bokan ko malamin tsumbun wato dan 419 ne kun san a cikin bokayen ma yanzu akwai yan 419 bokayen asali su ne waɗanda ke ta'ammuli da aljani aljani zai ba su ƙa'ida ya ce a yi kaza in dabba ce mai kama kaza ake so a yanka sai a kawo mai kama kaza ɗin sai a yanka kai a ganinka an ambaci Allah aka yanka amma wane ne ya ba da dokar cewa sai dabba mai kaza aljani ne to asali kuma wanda ke da haƙƙin ya shara'anta haka shine Allah ina fata kuna fahimta so ba Allah ne ya shara'anta ba aljani ne ya shara'anta sai kuma aka bi umarnin aljani don ya biya bukata to shi ke nan sai a ce shirka ta zo ba wai manufa ba wai ana duba cewa wai an ambaci Allah ko ba ambaci Allah ba a dama ga zai wahala musulmi ya yanka bai ambaci Allah ba amma me yasa aka ce sai dabba mai kama kaza to waɗannan bokayen kenan yan asali tantiran kafiran waɗanda suka fita a musulunci su ne waɗanda ke neman agaji ga aljinu wannan kana rijalun min al-insi يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا ina fata kuna fahimta to waɗannan bokayen kenan wani lokaci ma za ga irin waɗannan bokayen su har jaki ma ana yankawa ko a kawo sa a sassoka masa allura a binne shi da ransa ko kuma a ce awaki adadi kaza ake so a yanka kuma kowane adadi a ce da wukarsa ta musamman to wannan duk aljanu ne ke ba da wannan sharadin saboda shi aljanin zai zo ya sha jinin ku kuma sai a yi ta raba maku nama sai a yi ta kai nama a ce ai malamin nan kullum sadakan nama yake da yake mun kuma dama akwai yunwa a tattare da mu yake nan komawa ya baka abu kai ba ruwan ga kawai karfa za ka gaci ya to duk koyan izalan nan ga hanyar da ake ta samun nama ana rabawa sadaka kawai ku ce shirka shirka baka san shirka bane shi yasa ka dauka cewa wannan nama ne na hakika wanda zaka ci ka samu wani abun a ciki a in dai ba zaka je ka yanki mushe idan an jefar a jeji ba to ai bai kamata ka ci wannan ba duk da an ambaci sunan Allah saboda mai manufar ake dubawa ina fata kuna fahimta akwai bokaye su kuma yan 419 ne su ba wai aljini suke ma'amala da shi ba a suna kallon ka ne da kai dan boko ne watakila kai digiri kai masters kai phd sai su kalli wani waje ka fadi sai su daki hankinka ta nan wajejen inda za su kwantar da kai duka da wato sun fahimci cewa in ba sun maka karya ba to ba za ka ba da kuɗi da yawa ba sai ka gaya masu wani abin da ba zai yiwu ba sai da kyar sai to ya karmu kalla irin wannan aiki aiki ne za a yi babba saboda haka a kawo akuya mai kama kaza mai ido daya baka kuma kafarta daya bindinta kuma an yanke sannan da daddare idan mun tare za mu sa bakaken kaya ga almajirai guda goma kowanne ya tsage kafarsa guda daya ya tsaya a kan daya ya karanta yasun kafa goma sannan idan ya ruku'u ya karanta yasun kafa goma sannan in yi sujada karanta tabariya da kafa goma to kowaye ma zai hallaka to kaga in ya faɗa ka kasan abu ne mai wahala saboda haka dole za ka biya kuɗi da yawa waɗannan yan fuwan nayin ne ba wai aljanu wai kawai suna kallon yanayinka ne kawai yake ne yasu da ki hancinka ta waje zai ina fata kuna fahimta ka zai in mutum ya karatun allo irin na da duk irin waɗannan abubuwan duk kana iya kana ganin yadda ake yin su da sauransu ina fata ana fahimta to sai kuma wannan shine ake kira wato azabi sai annazar annazar shine bakance in ka samu abu kaza zan yi abu kaza yana da wanda ake yi ma wannan shine Allah shi kadai shi yasa Allah ya ce yufuna bin nazri wa yakhafuna yawman kana sharruhu mustatira mu'mine na kwarai sune waɗanda ke cika bakancen su in an ce bakance shine kai ma Allah alƙawarin wata ibada ta musamman ta nafila cewa in ka samu abu kaza buƙatar ka ta biya to za ka yi abu kaza to wanda ake ma wannan shine Allah ina fata ana fahimta misali ka ce ya Allah wannan wannan jarabawar da na sa gaba in dai na samu na cinye ta ɗari bisa ɗari ban samu kare uba ba to ya Allah ne alƙawari jin daɗin haka zan yi azumi uku ko zan yanka sanuwa ko zan yanka abu kaza ko zan yi sadaka da abu kaza kafin abin ya samu ba wajibi bane ba amma daga lokacin da ka duba result ɗin kaga ka cinye jarabawar to shikenan ya zama wajibi wannan ko bayan ka mutu dole sai wa sai waliyanka sun biya wannan abin da kai alƙawari ina fata ana fahimta wannan shine ake kira annazar to babu wanda ake ma wannan sai Allah ina fata ana fahimta amma yanzu da yawa idan ka je kabarin waliyan da muke da su a nan wajejen har ma cikin sudan da abin nan ga nan in ka je irin kasashen larabawan za a ga kabarin kowane waliyi yanzu idan ka je kawo misira akwai kabarurrukan manya-manyan waliyansu mutum zai je baya yana neman haihuwa sai ya alkawari cewa in dai matarsa ta haihu ya alkawarin zai kawo sadaka a nan a wajen mai kabarin to kuma dama akwai masu kwala da makabartar ko kabarin kansa hakanan in kaje da can wasu lokuta da suka wuce a katsina in kaje kabarin wali dan marina da wali dan masari za ka iske iyaye suna zuwa daga kauye wasu lokuta su ta iban yashi ana kaiwa ana jika wa mutane suna sha su kuma suna aje kudi haka iyayenmu idan kaje can ko baran sheku usman dan fodiyo a wasu lokuta da suka wuce kafin wa'azin izala babun latani da yawa baya zuwa saudiya sai ya soma ziyartar kabarin shehu kuma idan ya je din zai aje kudi ya bakance baka je kabarin shehu ba to yaushe kuma kake da lokacin da zaka je makka da madina ai sai ka fara da shehu a shekarun da suka wuce kafin zuwan wa'azin izala duk wannan is common yanzu ne da gari ya waye ko aka yi walƙiya kowa ya fito aka yi kowane baki wasali ina fata ana bayinta shi ya sa masu yi ma yanzu kunya suke ji ina fata ana bayinta saboda kawai an riga an sani shirka ne ba wai ziyarar bace ba shirka ina fata ku fahimta ba wai ziyarar kabari ko makabarta shine shirkan ba a'a ba kance a wajen mai kabarin ka ce in na samu biyan bukata zan kawo sadaka kaza a nan wannan shi yake kira shirka ba wanda ake ma wannan sai Allah domin shi na kabarin baya da ikon da zai iya ansa abin da kake nema shi yasa ubangiji ya mabuwayi da daukaka yake cewa wallazina tad'una min dunihi ma yamlikuna min qidmir in tad'uhum la yasma'u du'a'akum ولو سمعوا ما استجابوا لكم ويوم القيامة يكفرون بشرككم ولا ينبئك مثل كبير الله أكبر الله ده إيه مغانا yace innal ladina tad'una min duni duk waɗanda kuke kira waɗanda ba Allah ba a suratul araf yace ibadun amsalukum bayi ne kamar ku sai Allah yace fad'uhum to ku kiraye su din falyastajibu lakum su ansa kiran naku mana in kuntum sadiqin in kuna da gaskiya ba za su iya ansawa ba walidu allazina tad'una min dunillah waɗannan duk da kuke bautata mawa wanda ba Allah ba la yamlikuna mithqala dharratin fil ardi wala fis sama ba sa da mallaka ƙwayar zarra a sama ko a ƙasa wa ma lahum fihi ma min shirkin ko ba sa tarayya ga Allah da wani abu a cikin sammai da ƙasa wa ma lahu minhu min zahir ko ba su da ta cewa wajen Allah lokacin da Allah halicci abu shi yasa a cikin suratu fatir yake cewa la yamlikuna min qitmir ba su mallaki fatar dabino ba duk waɗannan waɗanda ake kira a bar Allah to ba sa iya mallakar fata ko hancin dabino ba su mallake shi ba Allah ta'ala yake cewa idan kun kiraye su la yastijaqu minni la yasma'u ba za su iya ba sa jin abin da kuke kiran su akai walau sami'u kai da sun ji ma abin da kuke kiran su na bukatocin ku mastajabu lakum wallahi ba za su iya ansa kiran ku ba wa yawmal qiyamati ranar tashin kiyama kuma yakfuruna bi shirkikum za su kafirce ma shirkan da kuka yi wala yunabbi'uka mislu kabir ba mai baka labari kamar ubangiji masani wanda yake shine masanin komai ina fata kun fahimta to shine dalilin da yasa malam yake cewa a nan gurin yace duk wanda ya karkatar da wani abu da ghairillahi wani abu na cikin bauta sai an komin kankantar abun in an ce bauta ne zuwa ga Allah in ka kautar da ita zuwa ga wani shi kenan shirka ta zo ina fata ana fahimta an ce ma abin shirka amma kuma ba kowane mutum ba ne in ya yi shi za a ce masa kafiri ina fata kun fahimta abin zai iya zama shirka amma kuma mutanen da za su yi shi su kuma mataki-mataki ne akwai wanda in ya aikata shi tabbas ya zama mushriki kafiri akwai wanda in ya aikata shi to za a yi masa uzuri saboda me saboda waɗansu dalilai daga cikin dalilai shine jahili in an same shi jahili ne fitik to shi kenan sai ya masa uzuri don jahilci yakan sa a yi ma mutum uzuri ya yi abin da yake shirka ne to amma ba za a ce masa mushiriki kafiri ba sai a yi masa uzuri zuwa lokacin da mai dalili zai bayyana a gare shi ina fata kuna fahimta daga ciki akwai mai akwai al'ikra a tilasta mutum ya yi abu idan aka tilasta shi ba a kan sarransa ba zuciyarsa na natsa da imani sai ya yi abin to sai a ce a'a wannan akwai tilasti a ciki sai a yi masa uzuri ina fata kuna fahimta shi ne mala yake cewa saboda Allah ya ce wa man yada ma Allah ilahan akara la burhana lahu bihi fa inna ma hisabuhu inda rabbi innahu la yuflihul kafirun zai yi kyau mu sake bin abaiban tunda naga da yawan mutane saurare suke da yawa ba littafin ne a hannunsu ba abinda na dan faɗa baya saboda fa'idan masu duba littafin yanzu abinda zan faɗa nan gaba saboda fa'ida ga baki ɗaya da mai littafin da mara littafin shine mai dogon sharhi irin yadda muka yi akan addu'a satin da ya wuce alkaufu shine magana ta biyu shine tsoro shi tsoro yana daga cikin ibada kamar yadda malamai suka ce in an ce alkaufu kuma abinda ake nufi shine tsoro wanda zai ɗauke ka cikin in saba ma Allah shi ake kira tsoron Allah amma ba wai tsoron Allah bane ba a same ka kana ta kuka in ana karanta Qur'ani kuka kake yi amma kuma da ka tashi ga kanan gidan ina ba ta ana bayinka wannan ba tsoron Allah bane ba tsoron Allah abinda ake kira tsoron Allah shine kana taka tsantsan duk abinda aka ce wannan Allah ya hana to in ka zo za ka yi shi nan take kawai hankalinka yana hankalinka yana tashi kana tuna azabar Allah sai ka nisanci abin to wannan shi ake kira tsoron Allah ina fata ana fahimta wannan tsoron Allah kuma muminai ubangiji mabuwayi da ɗaukaka ya yi masu bushara da cewa irin wannan tsoron shine abin da ke kai su ya gadan musu da rahamar ubangiji babban malami arragibul asfahani ya ambata yake cewa in aka ce tsoro abinda ake nufi da shi abinda ake nufi da tsoro shine at-tawaqqu mutum ya tsaya a cikin abinda wanda yake kyauna yake kyama kun gane kololuwa wanda musulmi suka fi kauna shine wa shine Allah wallazina amanu ashaddu hubban lillah muminai su ne suka fi abinda suka fi kauna a rayuwarsu shi ne Allah to ka tsaya a bisa kan abinda Allah baya su duk abinda Allah aka ce baya sansa kada ka yi to tsayawa cikin kin aikata wannan abun shine ake nufi da alkawfu shine ake nufi da tsoron Allah ina fata ana fahimta don wanda ka fi ƙauna a bayan ƙasa shi ne Allah to tun da kana ƙaunarsa kuma bai san abu kaza kiyaye wannan abin shi ne ake nufi da kana tsoron Allah ina fata ana fahimta yanzu misali ba mutum yana ƙaunar ɗansa ba yana ƙaunar matarsa haka ne ko ba haka ba to sai matarka kuma ka wayi gari ita ba ta son wani abu wani nau'i na abinci ita kwata-kwata ba ta so in ta ji warinsa ma harawa take don Allah idan ka ɗauko wannan abin ka kawo gidan ka ce shi kake so kana ƙaunata kenan? ina ba ta halabarin da ko ba ku gane misalin ba matar ka ce ba ta san abu kwata-kwata in ta gansa ma harawa take hankalin tana tashi kai sai ka ɗauko abin ka kawo gidan aka ce kana santa ka ce ina santa to kaga daga wani langoyi da wani irin harshe kake magana za a fahimce ka ba za a fahimce ka to yadda kake san Allah kuwa kaga ai sama da yadda kake san matar ka ne to sai ya ce karka aikata zina idan ka je ka aikata zinan kana san Allah kenan ba ka san Allah sai ya ce karka sha giya sai ka je ka sha totolin kana tsoron Allah kenan ba ka tsoronsa sai ya ce karka ci haram sai ka je ka mule asusun gwamnati dan revenue din da ake tarawa kawai kawai an kawo kawai sai ka iba ka je ka kefanin gidanka ina ba tsara fahimta bai yasa duk ake ce mana sharri ba a ƙasa a ce kawai ke ma zaune saboda rabenin da ake samu a ko'ina a cikinmu wallahi ya isa duk ai waɗansu abubuwa in ka je kasuwa rabenu ne yanzu tumakin kama a cikin gida za a zo a lissafa sai ka da awakinka sai ka biya musu haraji amma ina waɗannan haraji suke kawai wani ne yake kwance kawai ana kai masa yana cefa ne shi kuma mai karɓar dama da shi ɗai guda biyu gare shi akwai nashi personal use in ya yanka guda tara nashi to sai yanka ma gwamnati guda ɗaya saboda in ya kai layu su alo a mahaifal ba a tambaya nawa ka samu ba shi ma ci zai to saboda haka shi ma tun da ya sa haka ne shi ma in ya kai sai abun nan dabbobinka a cikin gida fa za ka biya musu haraji ba sai ka kawo kasuwa ba shagonka za ka biya masa in ka zo shiga tasha za ka biya haraji in ka kawo dabba ka kasuwa za ka biya haraji in za ka yi lodi za ka biya haraji mai mota zai biya haraji amma duk wannan kudin suna ina kawai suna wajen wani yana ya kwanta a kai kawa malam kuma shi a wurinsa halai yake ci in an tashi zagin ma masu ɗauka kudin gwamnati har da shi yana zaune to kaga Allah ya ce karke wannan sai ka je ka aikata wannan ya nuna kana tsoron Allah kenan baka tsoron sa ya ce duk wanda ya haka to sakamakon sa ina ne azaba idan an koma zuwa ga Allah kai kuma sai ka je ka aikata wannan abin da baya so yace kar ayi kaga baka tsoron azabar Allah ke wannan shi ake kira tsoron Allah ina fata ana fahimta idan kana son ka gane menene tsoron Allah ai menene ake nufi da tsoro to sai ka gano kishiyarsa menene kishiyar tsoro shine aminci yayin da kake a natse ba firgici ba razana to wannan shine kishiyar tsoro akasinsa shine ainihin ake kira tsoro shine ma yake cewa wato tsoron nan yana kasuwa kashi-kashi kuma shi tsoro yana da mataki mataki mataki akwai tsoro wanda yake na ɗabi'a ɗabi'a haka ɗan Allah ya halicci ɗan adam da tsoro to irin wannan idan mutum ya ji shi ba a zarginsa shi ne ake kira tsoro na ɗabi'a mutum yana tsoron kura yana tsoron kunama yana tsoron maciji yana tsoron dukkan wani abin da zai cutar da shi to irin wannan tsoron ba a zargin mutum idan ya same shi wannan ana kiransa kaufin jabilin ɗabi'in shine tsoro na ɗabi'a wannan ba a zargin mutum domin yana da shi ina fata ana fahimta sai tsoro kashi na biyu shine wanda ake zargin mutum idan ya yi shi shine dukkan abin da kasancewa ba wanda ke mallakarsa in ba Allah ba to yayin da ka ji tsoron wani saboda ya baka dama ka mallaki wannan abin to sai ce ka karkatar da wani nau'i na ibada zuwa ga wani wanda ba Allah ba ina fata kuna fahimta kamar me amfani kamar me cutarwa da cuta da amfani wannan ba wanda ke mallaka su in ba Allah ba in ka ƙara faɗaɗawa wani yaran ka iya cewa nasara da faɗuwa wannan duka a hannun Allah suke ba wanda ya isa ya ba da nasara ba wanda ya isa ya kayar ba wanda ya isa ya cutar babu kuma wanda ya isa ya amfanar in ba Allah ba yayin da ka juya wannan zuwa ga wani sai a ce shirka ta zo don ka karkatar da wani aiki haƙƙi ne na Allah sai ka ɗauka wani zai iya cutar da kai ko kuma zai iya amfanar da kai Allah kuwa a cikin alkur'ani ya gaya ma annabinsa sallallahu alaihi wasallam ya ce wa in yamsaska Allahu bi durrin fala kashifa lahu illa hu wa in yuridika bi khairin fala radda li fadlihi وإن يمسسك الله بضر Allah ya ce idan Allah ya shafe ka da wata cuta fala kashifa lahu illa hu to babu wanda zai iya yaya wannan cutar gabarin ka in ba Allah ba a cikin suratul yunus ya ce wa in yuridika bi khairin idan Allah ya nufin alkhairi ya same ka fa huwa ala kulli shay'in qadir to na Allah ne fa Allah mai iko ne a bisa dukkan komai kenan in sharri in Allah ya goga wata hasara a gare ka to ba wanda zai iya yayewa sai shi idan kuma ya shafe ka da wani amfani to ba wanda zai iya kawar da wannan amfanin ma yaftahi Allahu lin-nasi min rahmatin fala mumsika laha wa ma yumsik fala mursila lahu min ba'di duk abinda Allah ya bude ma bayinsa na alkhairi to ba wanda ya isa ya rufe abinda kuma ya rufe ba wanda ya isa ya bude ina fata kun fahimta wannan shine tauhidi idan kun fahimci wannan yanzu mutum nawa ne a cikin wannan bala'in a yau a cikin musulmi mutane nawa ne suka yadda da wannan domin mun ce alkhairi Allah ne kawai ke bayar da shi jin tsoron wani ce ba Allah ba cewa idan ba ka yi masa abu kaza ba to alkhairin da ya nufo ka zai iya dankewa aikata wannan muka ce shirka ne yanzu idan buga misali zami arziki alkhairi ne ko ba alkhairi ba alkhairi ne salauta alkhairi ne ko ba alkhairi ba alkhairi shugabanci cin nasara duka wannan alkhairi ne wane ne ke da su shine Allah to a yau mutum nawa ne idan sun tashi neman waɗannan abaiban suke jin tsoron idan ba su abu kaza ba wanda malamin tsibbu ya ce suna ganin alkhairin ba zai sauka ba da yawa yanzu ga yaman cikin 'yan siyasa duk wanda ya tashi neman mulki ga yaman mutane nawa ne suka yarda cewa Allah ne kawai zai iya ba su mulki kaɗan ne a ciki galibinsu duk in sun tashi maimakon su koma zuwa ga Allah sai su ca ai mutane ne ma za su gaya maka tofan ba ka tashi tsaye ba fa wannan kujerar ba za ka same ta ba to jin tsoron wani a cikin irin wannan harkar cewa zai iya amfanar da kai ko zai iya cutar da kai jin tsoron wani wanda ba Allah ba nan ne inda shirka ke zuwa ya tabbata cikin hadisi ingantacce hadisin Abdullahi dan Abbas wanda manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama yake fada Imam Tirmidhi da Imam Ahmad suka ruwaito manzo Allah yake ce masa ya gulam ya kai yaro karami inni uallimuka kalimat ni zan sanar da kai wasu kalmomi yace ihfazillah yahfazka ka kiyaye Allah sai ya kiyaye ka ihfazillah tajiduhu tujahak kiyaye Allah sai ka samu Allah yana maka jagora cikin duk al'amuranka sai maza Allah ya ce iza sa'alta fas'alillah in za ka yi roƙo to ka roƙi Allah shi ɗaya wa iza sa'anta fas'a'in billah in za ka nemi taimako to nemi taimako a wajen Allah wa alam maza Allah ya ce ka tari ya kai yaro annal ummata da duk mutanen duniya za su taru ijtama'at ala an yanfa'uka bi shay'in da duk duniya za ta taru a bisa so amfanar da kai wani amfani sai maza Allah ce lam yamna lam yanfa'uka bi shay'in ba za su taba amfanar da kai da wani abu ba illa bi shay'in qad katabahu Allah lak sai dai da irin abin da Allah ya rubuta zai amfani kana amfani duk duniya ba maza Allah yake fara sai manzo Allah ce wa in walau ijtama'u kuma da za su taru ala an yadurruka bi shay'in abisu su cutar da kai da wani abu lam yadurruka wallahi ba za su iya cutar da kai ba illa bi shay'in qad katabahu Allahu alai sai da irin abin da Allah ya rubuta cewa zai same sai manzo Allah ce rufi'atil aqlam alƙaluman kuma an ɗage su daga kan takardun da suka rubuta wannan abu tun kafin ka fito duniya an riga an gama bayan haka ba wajiffatu suhuf takardun ma sun bushe لا يبدل ولا يغير لا يزيد ولا ينقص ba a canzawa ba a gogewa sannan ba za a ƙara ko ba za a rage ba don mai rubutu shi ne mala'ika shi ma yana yin rubutun ne da izinin wa da izinin Allah to an sa ya rubuta tun kafin ka fito duniya da wannan fayil ɗin ka fito guda hudu a hannunka fayil ne guda hudu ka fito da su wannan fayil ɗin kuma su suka yi rasu suka zama guda takwas bukar abizai da yake cewa waɗannan su ake kira gwagwarmayar rayuwa to an riga an gama to kaga kenan ashe ka ji tsoron wani ko a ce ga wani wai gobe da nisa ne in an saba masa shi kenan ba za a kwana ba saboda haka kowa tsoronsa yake ai wani in an masa ai ina wani musiba zai samu mutum kwace akwai kabarin waliyai in an ce waliyai wani abu to shi kenan za a ga wani abu kwa mu gidanmu an yi mu muna da wani abin nan irin wani abin nan da ake fala a lokacin jahiliya kowaɗanne al'umma suna da irin nasu tsafe-tsafen a ce abu kaza ai kabinmu ne idan muka yi to abu kaza ne zai same mu to wannan duka shirka ne wannan shi ake kira wato an kauce ma maimakon a ji tsoron Allah sai aka ji tsoron wani wanda ba Allah ba ubangiji mabuwayi da ɗaukaka ya ambaci cewa shi kaɗai bayansa za su ji tsoronsa a wurare da dama a cikin alkur'ani Allah ta'ala yake faɗa a cikin suratu Ali Imran alladhina qala lahum an-nasu inna an-nasa qad jama'u lakum fakhshawhum fazadahum imana wa qalu hasbunallahu wa ni'mal wakeel فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء واتبعوا رضوان الله والله ذو الفضل العظيم في الله يتي إنما ذلكم الشيطان يكوف أولياؤه فلا تخافوهم وكافوني فلا تخافوهم كذا كجسوا لنسوا كجسوا رونا إن كنتم مؤمنين إن يكونوا مؤمنين ashe kenan wanda za a ji tsoro shine Allah mabuwayi da daukaka shi yasa Allah ya ce wa iyaya farhabuni ni kadai za ku ji tsoro Allah ya ce wa yuhadhdhirukumullahu nafsa Allah yana tsoratar da ku kansa wato saboda me azabar Allah azaba ce mai girma shi yasa yake tsoratar da bayi shi yasa annabi Musa alaihi salatu wassalam lokacin da ya dawo daga mikati ga littattafan attaura a hannunsa sai ga mutanensa kuma suna shirka wanda wannan shirka shi ne makasudin aiko shi kuma wannan shirka ita ta sa aka hallakar da fir'auna tsoro da firgici da razani na kada Allah ya fado da azaba a kansu sai annabi Musa ya jefan ma da littattafan attaura saboda tsabar tsoron ubangiji a lokacin ya cika shi saboda me bawan Allah idan ana shirka gani yake kowane lokaci Allah zai iya ruguza duniya shine Allah ya ce walamma sakata an Musa al-ghadab akhadha al-alwa wa fi nuskatiha hudan wa rahmatun lil ladina lil ladina amanu lil ladina hum li rabbihim yarhabun lokacin da ya natsu ba kakkarya abun nan da ake bautata mawa din yace masa unzuru ila ilahika allazi zalta alayhi akifan lanuharriqannahu thumma lanansifannahu fil yammi nasfa ya kakkarya shi ya kona shi yayi fata fata da shi sai ya gane cewa ai litattafan attauran ko azumin attauran ga cikin ajibi saboda tsoron Allah ya kika shi a lokaci Allah ta'ala ce inna ma yakhsha Allah min ibadihi ulama kadai masu tsoron Allah sune malamai saboda mai su suka san mai Allah ya yi tattali na waɗanda suka saba masa wannan abin sai kai su ga tsoron Allah shi yasa wani wurin yace yad'una rabbahum khawfan wa tama'an suna bautata ma Allah suna tsoro kuma suna tsammani suna tsoron azabarsa kuma suna tsammani zuwa ga rahamarsa akan abin da ake dora ibada kenan shi yasa manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya fada a cikin hadisi ingantacce lokacin da manzo Allah ya samu labari wani daga cikin samari ba sa da lafiya yana yawan zuwa wajen annabi sallallahu alaihi wasallam gashi kuma yana a gefen rasuwa sai manzo Allah ya kai masa ziyara manzo Allah da yaje ce kaifa tajidu ya kake jin kanka a wannan yanayi da kake ciki na rashin lafiya sai ranar ya ce wallahi ya rasulullah إني أرجو الله وإني أخاف ذنوبي yace ya manzan Allah wallahi ni ina da kyakkyawan fata a wajen Allah in na kalli aiki na na kware sai in sa rai idan na kalli zunubi na ina cike da tsoron Allah akan abin da na aikata فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما ذا الله يتمسى لا يجتمعان في قلب عبد في مثل هذا الموطن إلا أعطاه الله ما يرجو وعمله مما يخاف الله أكبر manzo Allah ce ba wani bawa da zai zo mutuwa a irin wannan halin da kake ciki ba wani bawa da waɗannan abaiban guda biyu za su haɗa a zuciyarsa a lokacin da ya zo mutuwa ta ce Allah ya amintar da shi daga abin da yake jin tsoro kuma ya ba shi abin da yake fata na rahamarsa saboda haka abshir kai bushara insha Allah saboda me tsoron Allah dama aka ce in kana cikin rashin lafiya abin da ake bukata ka rinjayar shine yawan ibada amma idan kana cikin rashin lafiya abin da ake so ka rinjayar tsoro da kwaɗayi kada ya zanto kawai kana cikin rashin lafiya kai kawai alhamdulillah ai kukan kun gama mun je wa'azi kaza mun je wa'azi ka dubba wannan ke dubawa ba ai baka da tabbas Allah ya karba ko bai karba ba halarto fatanka da kwaɗayinka ya girmama na samun rahamarsa sannan kuma a gefe guda kana kallon zunubinka Aisha radiyallahu ta'ala anha take cewa manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya kasance shi ya fi kowa tsoron Allah a cikinku shi yasa manzo Allah yake cewa ni na fi ku sanin Allah kuma na fi ku tsoron Allah saboda haka duk wanda yake so ya koyi da annabi sallallahu alaihi wasallam ko ya zama su ne na gaba-gaba a tare da annabi to kiyaye dokokin Allah amma kai baka ji tsoron Allah ba an duba can an ganka cike da zalunci an duba can ka ci amana an duba can kayi kaza an duba can kayi kaza kayi ƙarya a can ka je ka ce kaga annabi yayi masa bujara aljanna kuma ƙarya kai ma annabi kuma a haka kai ne mai son annabi baka tsoron Allah ke tsoron Allah yana da daraja kwarai da mai tsoron Allah yana da daraja kwarai da gaske babu abin da ke kai mutum aljanna da sauri irin a same ka kana jin tsoron Allah kuma mun ce tsoron Allah shine kana kiyaye dokokinsa shi yasa wani mutum a cikin sahihul bukhari kamar da manzo Allah ya ambata lokacin da yazo mutuwa ya tara yayansa yace menene za ku faɗa a kaina ni waye suka ce kai uba ne na kwarai kayi kaza kayi kaza kayi kaza ka tara mana dukiya yace sai dai kash na tara muku dukiya amma ban tara komai a wajen Allah ba yanzu ina jin tsoron haɗuwata da shi saboda haka idan na mutu ko ƙone gawata idan kun ƙone ta kumai da ita toka idan kun mai da ita toka sai ku bari sai iska bazara ta zo sai ku ɗauke ta ku kai a cikin teku ku shekar da ita ta bi teku domin wallahi idan Allah ya samu iko a kaina ya kama ni yace wallahi zai man azaba azaba mai girma yana mutuwa ko sai yaya suka cika wannan wasiya ana gama shekar da shi sai Allah ya ce kun kasancewa ne sai kawai ya zama wani gashi ya tsaya ubangiji ya ce ya bawa na me ya dauke ka kai wannan ya ce ya ubangiji saboda tsananin tsoron hatsuwa da kai karɓi littafin ka tafi aljanna kaga abin da ya aiwalwa da tauhidi ne ma tunda ai yana ganin kamar Allah ba zai samu iko a kansa ba amma me yasa yayi haka saboda yana tsoron hatsuwarsa da Allah sai Allah yake kalbi littafin ka na gafarta maka Aisha radiyallahu ta'ala anha take cewa ya ma'aikin Allah okay minti biyar ko tace ya ma'aikin Allah Allah yana cewa a cikin alqur'ani wallazina yu'tawna ma ataw wa qulubuhum wajilah Allah yana cewa wallazina yu'tuna sune waɗanda suke bayarwa ma atau abinda duk aka nema a gare su an ce su yi sallah sun yi an ce su yi azumi sun yi an ce su yi sadaka sun yi duk abinda aka nema bayarwa suke yi amma wa qulubuhum wajila zukatansu suna cike da tsoro ya salam kuma bai ci ayar Allah ya ce fi azumi sun yi fi zakka sun yi fi zaka zumunci komai sai karatun ƙur'ani sun yi azumin nafila ƙiyamun laili zikiri duk abin da aka nema sun bayar amma zuciyarsu tana cike da tsoron Allah sai aisha ta tambayi manzon Allah ta ce a humun lazina ya shiri bunar kamra wa ya surukun su ne waɗannan da ke shan giya waɗanda ke sata su ne zukatansu ke cike da tsoro ko kuwa su waye sai manzon Allah ce ya binta siddiq ya ke ‘yar siddiƙi, walakin na humul labina ya sumuna, wa yi salluna, wa ya tasaddakuna, wa hum ya kafuna Allah ya ƙobalo min hum, ula'ikan labina ya sari'una fil kaira. Ya ce ya ke ‘yar gidan siddiƙi, wato ya ke ‘yar fara. ya ce ai waɗannan da Allah yake nufi ba su ne masu shan giya ko masu caca ko masu zina ba waɗannan kam ainawa babu tsoron Allah a kansu waɗannan su ne waɗanda suna yin azumi bayan suna azumi suna sallah bayan haka kuma suna yin sadaka amma wa hum yakhafuna an yuqbala minhum tare da haka Allah yuqbala minhum tare da sallah da azumi da zakka suna cike da tsoro suna tunani an karba ko ba a karba ba suna tsoron ka Allah ya watsar da aikin ya ki karba domin ba wanda zai masa tilas la yus'alu amma ya fa'al wa hum yus'alun fa'alun lima yurid ba wanda zai tilasta Allah suna sallah suna azumi suna zakka suna karatun qur'ani amma suna cike da tsoro suna tsammani an karba ko ba a karba ba mazalla ya ce ula'ika yusari'una fil khairat to waɗannan su ne ake masu gaggawa suna gaggawa cikin aikata alkhairai yusari'una fil khairat wato su ne Allah yake nufi da wallazina yu'tuna ma ataw wa qulubuhum wajila mu'minai kenan ga komai kana yi amma kana cike da tsoron Allah ya Allah ka cika sa da mu a ciki saboda haka ya ku bayan Allah in aka ce tsoron Allah yana da ainihin mataki mataki ne duk abin da za ka yi abin da ake so ka zanto cikin masu tsoron Allah shine ka kiyaye dokokin Allah to tsoron Allah kuma kamar yadda muka faɗa kala kala ne akwai tsoron Allah akan abin da ya shafi ainihin wato al'amura waɗanda suke na Allah narkon azabarsa da ya alkawari to ka ji tsoron Allah a kan wani da Ubangiji mabuwayi da ɗaukaka ya ce kar ku ebe tsammani daga rahamar Ubangiji to ka ji tsoron wannan da Ubangiji ya ce kar wato ku amince ma makircinsa to ka ji tsoron wannan Allah ta'ala ce fala ya amunu makarallahi illa alqaumul kafirun ba wanda ke amince ma makircin ubangiji zai mutane waɗanda suke hasararru to bawa ya ji tsoron Allah a cikin abin da Allah ya ƙulla wanda zai ma waɗanda suka taka dokokinsa ranar tashin kiyama shi yasa manzo Allah ya faɗa a cikin hadisi yace zukatan bayi baki ɗaya suna akan yatsun ubangiji mabuwayi da ɗaukaka maza Allah ce inna quluba bani adama kulluha baina asbu'ain min asabi'ir rah zukatan bayi gaba daya fa da mutum da aljani na duniya gabaki daya suna tsakanin isba'aini wannan yatsan da wannan manuniya na ubangiji mabuwayi da daukaka maza Allah ya ce ubangiji yana juya su yadda ya so ثم قال سيما الله عليك اللهم يا أبنجي مصرف القلوب يا مجج يزكاتا صرف قلوبنا على طاعتك كجو يد زكاتا مزوى قيمك بيئيا سبو لمي واتو ينبا واند الله تعالى إذا تربا ينزو ذاك إذك كنا بين شديا ينزو أنجمكم سيكا ذامي mutumin kirki ne dan agaji ne duk inda za yi wazi tare da shi da kaki da komai amma zuwa wani lokaci kawai ya jefar da kakin kawai sai ka ga ya bi wata hanya saboda mai ubangiji ke juya zukata yanzu mai arziki ne an jima ya koma babu arziki yanzu matsaukaki ne an jima ya koma an dan kofar da shi kasa labarin sama ba a ji kuna ina mutanen da suka yi izgili da shari'a suka ce a ce a dama mutanen malamai suka ce dole sai an shari'a da karuwai suka je wajen zai ce ai to duniyar sai da kwana to ina yake an yi kwana da shi labarin zawa baka ji kamar bai faɗi magana ba kuma yana nan da rai amma ba a yi da shi saboda zukatan bayi suna tsakanin wato yatsun ubangiji yana juya su yadda yake so yanzu mutumin banza an jima kaɗan kuma sai ya gansa shine yafi kowa alkhairi hafizin qur'ani ne yanzu an jima sai ya gansa ya zama wani abu kuma daban saboda mai zukatan bayi suna a tsakanin me suna a tsakanin yatsun ubangiji yana juya su yadda yake so shi yasa ya inganta a cikin wani hadisi manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam a cikin wata ruwaya yace in innahu laysa laysa laysa adamiyyun illa wa qalbuhu bayna asba'ayn min asabi ar-rahman faman sha'a aqama wa man sha'a azagha ba wasu ba wani dan adam daga cikin bayi gaba daya yace zuciyarsa tana tsakanin yatsun ubangiji faman sha'a aqama wanda Allah ya ga dama sai ya tsaye da shi akan tafarki madaidaici wanda Allah ya ga dama kuma sai ya zamar da shi ɗaya daga cikin malamin mai mai ruwaito hadisin yake cewa in ya karanta wannan hadisi sai ya ce rabbana la tuzi qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahma innaka antal wahhab al-khatima magana ta karshe tsoron Allah bayan Allah kamar yadda muka faɗa mataki-mataki ne nan matakin farko ka ji tsoron Allah cikin ainihin makirci fala ya munu makarallahi abinda Allah yake kukkullawa dangane da bayansa to ka ji tsoron Allah a ciki kullum kake addu'a Allah ya tabbatar da kai akan addininsa domin me ubangiji zai iya juya ka ka zama wani abu daban haka yana daga cikin inda ake son ka ji tsoron Allah ka ji tsoron Allah kullum ka yi addu'a Allah ya sa ƙarshen ka yi kyau kullum ka ke addu'a Allah ya sa ƙarshen ka yi kyau domin babu bala'i irin lokacin da mutum ya zo mutuwa a nan ne shaitan yake fito da kaidi iri-iri ina fata ana fahimta shi yasa maza Allah sallallahu Alaihi wasallam ya fala a cikin hadisi wanda yana nan arba'una hadis ya ce ɗayanku zai ta aiki aiki irin na 'yan aljanna sai ya kasance gab tsakaninsu da aljannan bai zubi ra'i ba kawai shi kenan sai littafin ƙaddara riga ya sai aiki na 'yan wuta sai sulmiya cikin wutar wani kuma zai ta aiki irin na 'yan wuta sai ya zo gab da shiga wutar ɗan zira'i ya rage sai kawai Allah ya juya masa littafinsa kawai yake nan sai aiki ne yan aljanna ya shiga aljanna to kaga ashe dole mutum ya ji tsoron da me zai cika wani aiki ne zai cika a kansa ina fata na fahimta wata mata daga cikin matan Madina lokacin da babban sahabin nan ya rasu wanda yana ɗaya daga cikin sahabbai managarta wanda ake kira Usman ibn Ma'zun lokacin da ya roron suwa sai wata mata daga cikin garin madina ta zo wajen gawarsa bayan yaro su kenan ta tsaya wajen manza Allah take cewa ya ma'aikin Allah farin ciki ya tabbata matar ce ta zo ta tsaya tana cewa farin ciki ya tabbata a gare ka ya kai Usman kana cikin mutanen farko da suka yi mubaya'a ga annabi sallallahu alaihi wasallam lokacin da zai baro maka zuwa madina kayi kaza kayi kaza kayi kaza sai mazalla sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya kalle ta ce wa ma yudriki anna Allah qad akramahu me ya sanar da ke cewa Allah ya girmama shi kaga ita aikin sa take dubawa da ya a baya manzo Allah ya ce wa ya sanar da ke Allah ya girmama shi fa qultu sai ta ce bi abi anta ya rasulullah fama faman yukrimuhu faman yukrimuhu Allah idan Allah bai girmama irin waɗannan ba tuwa ne Allah bai girmama yayi kaza yayi kaza yayi kaza fa qala sai manzo Allah ce amma huwa faqad ja'ahu al-yaqin amma shi kam yaqini ya same shi tunda mutuwa ta zo yanzu ya je ya iske me ya me ya tanazar ina fata ana fahimta manzo Allah ya ce shi kam ya ganta yanzu da idansa abinda ya gabatar yana cikinsa sai maza Allah ce wallahi inni la arju lahu khair yace wallahi ni ine masa fatan alkhairi wallahi ma adari yace amma wallahi ni a zamana na manzon Allah ban sani ba wa ana rasulullah ma yafa'alu bi ni ne manzan Allah amma ban san me Allah zai yi da ni ba annabin da kansa sallallahu alaihi wasallam yace ine masa fatan alkhairi kuma ni manzan Allah ne amma ban san me Allah zai yi da ni ba saboda me saboda tsananin yadda yake tsoron Allah sallallahu alaihi wasallam saboda kuma tsananin sanin Allah da yayi cewa Allah bai da dangantaka da kowa abinda ake bukata shine kowa ya tantance imaninsa zuwa ga Allah abu na ƙarshe duk lokacin da mutum ya tuna lahira to ya ji tsoron Allah domin lahira ba wasa bace ba shi yasa Allah ya gaya ma annabi sai ce ka ce masu inni akhafu in asaitu rabbi azaba yawmin azim ka ce ni ina fa tsoro in har na saba ma Allah to wallahi ina jin tsoron wata azaba a wani ne mai girma annabi fa ake gaya ma haka in asaitu rabbi in har na saba ma Allah to ni fa ina jin tsoron wata azaba a wani yini mai girma ku haɗa wannan magana da abin da wasu suke a kan shi a yau mutum ya ce shi na shehu ne saboda haka zai sha giya zai yi zina zai yi duk abin da yake so shi kawai shehu ya ɗauke masa annabi fa nassin ƙura'ani inni a kafu in a saito rabbi amma ce kawai in ka yadda da shehu shi kenan in ka ga giya hannunsa to ba giya ba ne kai a wurinka ne giya shi ruwa ne Allah da kansa ya ambaci mala'iku ya ce ya kafu na rabbuhum wa ya fa'alu na mayu marun wa ya shau na rabbuhum wa ya kafu na su'ul hisab wannan annabawa ke masu imani ke masu imani an fara daga sama annabi sallallahu alaihi wasallam sai aka zo kan masu imani daga ciki wa ya shau na rabbuhum suna tsoron ubangijinsu wa ya kafu na su'ul hisab suna tsoron mummunan hisabi hisabin wanda za a yi maka wanda baka san kansa ba to suna tsoron wannan wa yarjuna rahmatahu wa ya kafu na azaba suna fatan rahmar ubangiji kuma suna tsoron azabarsa a wani wurin Allah ya ce lahum min fawqihim dhulalun minan nar wa min tahtihim dhulal zalika yukawwifu Allahu bihi ibada ya ibadi fattaquni Allah ta'ala yake sama suna da rufi na azaba ƙasa suna da matsauki na azaba Allah ce zalika yukawwifu Allahu bihi ibada wannan shine Allah yake ji ma bayin sa tsoro sai Allah ce ya ibadi fattaquni ya ku bayina ku ji tsoro na yakafuna yawman tataqallabu fihi alqulub wal absar wa yakafuna yawman kana sharruhu mustatira inna nakhafu min rabbina yawman abufan duk wannan mumine ne fa bayan Allah haka kawai wani sai ya share gindiye ta zinarsa wai ce wai shi babu komai ku tuna aljannar kanta da Allah ya tanaji gare ta yace waliman kafa maqama rabbihi ce jannata ne waliman kafa maqama rabbihi jannata ne amma ga kowane shi kenan bai ji tsoron Allah ba kawai shi kenan ya ce a yi shi kawai su an gama kawai an gama ƙarya kake ba abin da aka gama saboda haka mu ji tsoron Allah ƙarshe wata magana guda ɗaya da malam yake fala al-usaimi ne yake cewa fa hadhihi al-ibadatu nukuta ta ƙarshe yace fa hadhihi ibada kun ga wannan ibadar la yajuzul battata la ya juzu baya halatta albatata kwata-kwata an tusurifa illa lillah baya halatta ka karkatar da wannan ibada ta tsoron Allah zuwa ga wani in ba Allah ba subhanahu wata'ala bal hiya samaratun min samaratil iman malayin ke cewa wannan ibada ta tsoron Allah ai wani wata bushara ne wani kayan kamar kace wani kayan marmari ne wani reshe ne wasu ƴaƴa ne daga ƴaƴan imani qala ta'ala Allah yace fala takhafuhum wa kafuni in kuntum mu'minin fal khawfu dalilun ala kamalil imani tsoron Allah shine dalili wanda ake fahimta na cewa wane imaninsa ya cika ya batse wa husnul islami shine alama da take nuna kyakkyawan musuluncin mutum wa sababu lisa'adatil abdu fi daraini tsoron Allah shine sababi na farko da ke sa mutum ya ci riba gidaje guda biyu ya ci riba a duniya ya ci riba a lahira wal amnu min faza'il akbar yawmil qiyama tsoron Allah shine sababi babba da ke sa mutum ya samu aminci a ranar da ake busa nas'alullaha muna roƙon Allah ta'ala yas'iduna ya rabotar da mu bi tahqiqi hadhihi al-kaslati karima da samun wannan ainihin wato gagarumin aiki na tsoron Allah mai daraja muna roƙon Allah ya mana baiwa da wannan innahu waliyyu zalika wa maulahu subhanahu wa ta'ala وبهذا القدر كفاية أسأل الله تبارك وتعالى أن يجمعنا في جنات النعيم وأن يهبنا التوفيق والإخلاص والصلاة في القول والعمل وأن يرزقنا كمال الإيمان وصدق اليقين إنه قريب مجيب الدعاء